mutum ya alhamdulillah yanzu Allah ya mana ni'imomi ga hanyoyi da yawa wanda ko da kan akwai hadari ko ko wani abin nan za a gane je lokaci ran shi ya sa wannan yana cikin ni'imomin da mu Allah ya yi mana a wannan lokaci wanda na ba ba samu wannan ba na baya ba su samu wannan ba ainihin daren ranar ake duba a aiki da haka ya za kuma yanzu wani ya ce shi da zarar ya ga rana wani abu ya rufe na ko kawai shi ke na rana ta watsi wani kuskure ne yadda ake samu a yanzu da yawa kafin rana ta faɗi ma da yawa a ce an yi kiran sallar magarba ba a duba yasa sai ka ji jiya an kiran sallar magarba tsakanin mamancin da yau da yadda aka je da yau a samu wajen minti biyar saboda ta yi yau sama tangaran take akwai ragowa haske jiya ko da wani abu sama sai ya sa sai wannan ya ɗauka wanda ko an faɗa cewa ranar nan da wata duk suna tafiya ne musu tsari ba wai tafiya suke kamar tafiyar mu ba ta yau ka fito daga gida bakwai saura kwata jiya ko sai bakwai da kwata ka fito eh zama dole a biya da a'a suna tafiya ne musu tsari ehin ba wai lalle a kullum a rana ɗaya suke fitowa ba amma a bisa tsari ne bambancin da ake samu a bisa tsari ne ba za ta yi a ce jiya ta faɗi shida saura kwata ba a ce yau ai ta faɗi shida saura goma gobe kuma a ce ta faɗi ta shida saura ashirin ina ba tana tafiya ne a tsari yadda ta faɗi jiya kusan haka za ta faɗa a yau ta yi a samu bambanci amma ɗan kaɗan mu a nan ƙasar gaba ɗaya bambancin da ake samu a kan wakaci tsakanin jiya da yau ko tsakanin yau da gobe ba san da yake kaiwa saka ɗari da ishirin a ce an samu minti biyu cikakku tsakanin jiya da yau a bambanci a kowane lokaci haka baya yiwuwa akan samu ne ya haura sakan sittin wanda masu tauƙiƙi in ya haura da sakan sittin din nan tunda ba sa aiki da sakan da minti suke amfani to sai su lissafa shi minti biyu saboda ko da sakan sittin da biyu ne to sai su sa minti biyu tunda ba ba za su minti biyu sakan din nan da ta shiga sai su sa su ƙara minti ɗaya a kai sababin wannan sakan biyu amma dai ba san da anan ƙasar tsakanin jiya da yau so ka tsakanin yau da gobe a duk wani lokaci za a samu bambancin sakan ɗari da ishirin gaba ɗaya aka samu bambanci bayan da za a yi kuma a ce jiya da yau daidai wa daidai ne ko da masu tauƙiti sun nuna kamar jiya da yau duk lokaci ɗaya ne rana za ta wada matsalar to ba a hakikan lamarin ba wai lokaci ɗaya ba ana samun bambancin illa iyaka bambancin bai kai yadda za su gwada ba dan an samu bambancin sakan talatin ko arba'in ta su ba za su gwada ba tunda ba su iya bayyana wannan sakan ba sa lissafi da sakan da mintoci suke amfani amma da za a ce za a koma lissafi da sakan dole a koyaushe tsakanin jiya da yau kaga saɓani a ko tsakanin yau da gobe amma kuma saɓanin yadda aka faɗa kamar a nan ƙasa kamar a nan inda muke ba da za a iya kai sakan ɗari da ishirin ya ɗan shi yasa a gane wannan inda za a gane yadda waɗansu suke azarbabi a lamurra na addini bayan Allah ya faɗa a shamsu wal kamaru bi husban suna tafiya ne bisa tsari suna tafiya ne bisa tsari shi yasa don ka wani girgije a sama alamar kamar rana ta waɗi kafin sanda ta waɗi jiya to ka gane cewa wannan haza-hazan ne ya kare ta kakan kamar ta waɗi ko shi ya kawo raguwar ƙarfin haskenta har kake ganin kamar ta waɗi alhali ba ta waɗi ba yayin shi yasa wato lokacin in aka ce za a ɗauki lamari na addini musamman a yadda yake tafiya da rayuwa irin yadda zahirawa suka ɗauka akwai wanda suka gabata wanda sun ɗauki irin wannan tsarin a bangarori da yawa amma so da yawa zai bayi da zuwa ta bargaza ba kaɗan ba zahiriyawa don ɗaukar zahirin abin suka tafi akan cewa tunda annabi ya ce kada ya ku bawali a ruwan da yake zaunan ne to kada yi ne amma da zai bawalin a wani abu ya ɗauko ya zo ya zuba irin wannan ba laifi ba ne don ba wannan aka ce ba kaga kenan wato an kautar da hankali an koma bin nasi ba kan kautawa har ba a bar wa mutum matsayinsa to koyaushe abin da ake bukata wajen fassara nasi a bar wa mutum matsayinsa a bar wa mutum matsayinsa ka a ce garin bin nasi sau da kafa za a kau da mutum kuma daga matsayinsa yanzu dan allah mutum ne da hankalinsa za a ce kakkai fitsari a cikin ruwa ka ce to ai kenan kai a wani abu ka dauko ai baka yi tsari a cikin ruwa ba a ce haka shine manufa ko a ce cewa ai tsari aka fada ba kashi aka ce ba in ka je kai kashi ina aka ce la ta ga waka hadukum fil ma'i da'im ai la ya kun aka ce to Allah wannan hankali zai yarda ya sa ko ya ce a rinda baiwa mutum matsayin in an ba nasi matsayinsa ko a ba shi kansa mutum matsayinsa to
na'am باب فضل صلاة الأثر باب فضل صلاة الأثر حدثنا الهميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل عن قسم عن جرير قال
جرير يكي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر لا لا دقى كي يدوم وكا ليلة وكذلك يعني البدر أنا لكم صلى الله ياتك أرجو صلاتك فقال يكي إنكم سترون ربكم إيقا كولا كولا أولي كما ترون هذا القمر kamar yadda kuke ganin wannan wata لا تضامون في رؤيته ba za a yi muku masu tsiniya ba a wajen ganin ubangiji kowa daga inda yake zai gani ba magana ba ce ta cewa ka kare mu ka kare mu ba wannan magana kan duk da wurin da kake za ka ga ubangiji فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة Allah تقولوا له على صلاة idan kuna da ikon ya zama ba a rinjaye ku ba bisa wata sallah قبل طلوع wadda ake yin ta الشمس kafin rana ta fito ita ce sallah a kula وقبل غروبها sallah da ake kafin rana gaba da ita ce sallar da asar inda فافعلوا yake ya zo a mun bayyanawa a wayar musulun da ku aikata kada ku yadda in ce ba ku sallah ku ba me yasa yanzu so da yawa akan shiga gaya da musamman matasa sai matashi ya kai karfe uku karfe hudu yana kalle-kalle نعم ko ya shiga intanet ya buɗo mai ya buɗo mai ya buɗo mai ka san san da bacci zai ɗauke shi ka tarar da farka ba sai rana ta ko ko tana ta dab da fitowa a yi masa a sa da za su za su ya ce in dai akwai yadda za ka ce ko ya san da nan tofi ko kuma da aka rasar a ce an yi wata wani shagali ko an tafi kallo ana can ana ta buga wasu a ba a yi asar ba yana ta tafa wasu bayan da aka yi ba ta gada cikin gadari don a rayuwa an zama da abin da aka gani wanda ba a so a ta kai da maki jawo kaya to ثم قرأ sannan da Allah alaihi salatu wasallam ya karanta وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ya ka tsaya ka tsaya ka ke ubangiji kana mai yabo gare shi ka tsaya ka ke shi daga ce ya gajiya da duk abin da ya kiro ki tare da yabo gare shi da cewa duk wanda ni ina da kai gani to daga gare shi نعم shi yana kai haka shi yasa ake babban manufa a sallah shi ne a tsarkake ubangiji a yaro gare shi shi yasa zama ya babba ake farawa a da fata ake fara sallah a kafin rana ta faɗi da kuma kafin ta faɗa kafin rana ta fito da kuma kafin ta faɗi
قال إسماعيل a wato ya zo aka ce abin da ya sa aka kansa da maganar asubar sallah asuba da kuma sallar da asar saboda ya zo cewa ayyuka ana a duk arzikin ba- bayi arzikin da za a ba bayi ana raba shi ka bayan sallar asuba kafin a ce rana ta mutu to kuma an tashi rabon akan dubi wane ne mai ibada ba ka tsaya ka bauta wa Allah ba ka tsara kuma wai Allah zai aiko ma da arzikinsa ai kayo da kanka ko ko kayi mummunan tunani kai da kake ba da ya ce ka bauta masa da ka tsaya ka bauta masa ba yanda ya ce ko kuma kai ka tsara zai aiko ma da arzikin shi yasa yake da sallah asuba din nan musamman a bari har sai lokacin da ya fita alama ce ta cewa da mutum farko ba wa ba rubuta da sarfiyar da Allah na arziki ya ko da yana da rabban da ya kula da sai ga roke na ana ko kullum a rubuta masa arzikinsa inda ubangiji subhanahu wa ta'ala kai masa yadda yake kai to ai shi ma ma ko zai baka abin da kake bukata zai tsaya ba da bukata amma a ce ka kau da kai daga gare shi to dan ya kyale ka kai ma ai ba ba mamaki ko dan ya kyale ka ai ba mamaki haka nan kuma ayyuka na bawa ana ɗaga su sama ne ƙarshen rana kafin rana a ce ta bayar to shi yasa idan ba sai da za a ɗaukaka aikin ka an ɗauka cewa har yayi da ai shi ke amma a ce an daga aikin ka sama amma a ciki ba sanar da aka ta wannan rana bayan lokacin ta yayi yayi daidai kuwa yayi daidai ga wanda ke wata babban makaranta aka ce ga wata jarrabawa da ake ga lokacin da ake to ko da can dai ya taho da wani mai ake cewa ne CA ake cewa ko ko dukkan su iya dinsu amma ga wata babbar jarrabawa da ake wadda ta yiwu abin da take samu ya fi ma da CA din ya fi duk abin da zai samu a wannan CA din amma bai jarrabawa ba to da Allah me zai samu a ciki a kaga abin da ya samu kenan a game da makarantar sai a ce ai ya faɗi da yawa amma aka ce ga CA din ga kuma wannan jarrabawa kowanne ka samu ai sai a samu hucewa ko a yi ruwan nan sai a samu hucewa sai a ce an samu hucewa to Kala Ismailu.
Ismailu da Abi Halid ya ce.
Ifa'alu.
Wato na Ismailu din shi ne wanda ake faɗa cewa hadisin da ya ruwaito daga Kaisu daga Sayyidina Abubakar to shi ne wato mutasakul asanidi. an kai sin isma'ilu lissiddiqi a sahu lisnadi walil faruki inda shi Allah dan fodo yake fada a misbahur rawi shine wannan isma'ilu ibn abi khalid wanda a wannan ma hadisin din a wannan hadisin shi ma dai ya ruwaito daga kaisu din kaisu ibn abi hazim illa iyaka shi kai su din ba wai ya ruwaito hadisin daga sayyidina abubakar bane daga jariru ne shi dai kai su dinnan an ce ya yi waya daga duk mutum goma ɗin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yi musu abishir da aljanna kuma ya daɗe a duniya sai wajen bayan hijira ta tasirin Allah ya karɓi ransa wanda sanda aka karɓi ransa ya haura shekara ɗari ya haura shekara ɗari shi kai subnu abi hazimin wanda an faɗa fa budurikul ashirati kai sun yi ulamu yadda shi Abdullahi din da yake faɗa a misbahul rawi to
la ya futan nakum ga ifalu Isma'ilu da Abi Halid ya ce abinda ake nufi da faɗin manzo sallallahu alaihi wa sallama fa in nistaba'atum ala Allah tughlabu abinda ake nufi da haka ku tsaya ku aikata kar ku yadda aka yi tsere muku kar ku yadda aka yi tsere muku to حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال wato hadisin nan gaba zai zo har waje uku wannan hadisin nan gaba zai zo a kitabun salati zai zo kuma a kitabun tafsir zai zo kuma a kitabun tauhidi hakanan muslim da abu dawud da sun rawaito wannan hadisi حدثنا عبد الله يوسف حدثنا مالك وانا حديث النمو الثاني هذا البلادي ان العرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil laili wa mala'ikatun bin nahar mala'iku suna mai yayyen juna a cikin ku wayannan su zo su gama aikin su su tashi wayannan kuma su zo su kama aiki haka abin yake mala'ikatun billahi wasu mala'ikun da daddare wa mala'ikatun wasu mala'ikun kuma da rana wa yatami'una fi salatil fajri wa'annan mala'ikun masu aiki da wanda suke da daddare da wanda suke da rana suna haduwa a daidai sanda za a yi sallar asuba wa salatil da kuma daidai sanda za a yi sallar la'asar da sallar asuba wanda suka kwana suna nan ba su riga sun tafi ba wanda kuma za su yi ni sun sako a wakacin sallar la'asar kuma wanda suka yi ne suna nan ba su riga sun tafi ba wanda za su yi aiki da daddare su kuma sun sauko sun mai arudun lazina ba tufi ko sannan kuma wanda suka kwana a cikin ku su hau sama fes aluhum ubangiji ya tambaye su wa alamu bihim ya fi kowa sani abinda bayi suke ciki tambayar da yake da mala'iku ba wai don ya san abin da bai sani ba a'a yana tambaya ne don kafa hujja don ƙara kafa hujja kuma dan a ringa nuna wa bayi cewa a ringa shaidarwa a ringa shaidarwa da abin da za a yi abu da yawa da yakan bayi zuwa rigingimu masu tsanani ba abin da yake jawowa illa cewa da farko ba a shaidar a kai ba an yi abu da yawa an yi abu ba a shaidar ba a waye gari har ma wanda suka yi din sun mutu a rasa ma menene me shaida a kai abin ya koma ga rigima a rasa ya za a warware wannan ta rashin shaidarwa shi ya sa wannan da ubangiji yake kamar koyarwa ne ga bayi su ringa shaidarwa a ringa shaidarwa وهما كيف ترد عبادي كيد السوق كوكا والباينا فيقولون تركناهم وهم يصلون لي سنة صلى واتيناهم وهم يصلون يجي مس صلى سكي صلى سنة لا متاسو متو سمن سنة صلى سنة كوكا جي مس ما أي مسا نسي سنة صلى
باب ما أدرك ركعة من الأثر قبل الغروب babu wanda ya riski raka ɗaya daga la'asar kafin a ce rana ta faɗi
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال abu huraira ya ce قال رسول الله manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا أدرك أحدكم سجدة idan ɗayan ku ya riski raka'a من صلاة العصر daga sallar la'asar قبل أن تغرب kafin a ce rana ta faɗi وليتم to صلاته ya ƙara sassallarsa ya yi za a ce ya yi ta a wakacinta illa iyaka kenan laifin da zai hau kansa shine laifin jirkinta sallah daga wakacinta muhutari نعم wanda wasu dalilai da yawa sun sa malamai da yawa kamar malikawa suka ce wakacin sallah iri biyu ne akwai muhutari akwai raruri to وإذا أدرك سجدة idan ya riski raka'a ɗaya نعم من صلاة daga الصبح sallar asuba قبل أن تطلع الشمس kafin a ce rana ta fito فليتم صلاته to ya karasa sallarsa wato ya yi ta a wakacinta wannan shine hujjar wanda suka ce abinda ake kira a daɗi shine aikata wani abu wanda yake abin isuna da shi daga abin da wakacinsa ya shigo kafin a ce wakacin ya fita yanda jalaluddin suyudi yake faɗa a kwakwafin sade ثم الأداء فعل بأر ما دهل قبل الخروج وقته وقيل كل آه، ثم الأداء فعل بأر ما دهل قبل الخروج وقته وقيل كل أقول لك سي أني غبا ɗayan sallar a kafin rana ta faɗi ko ka- kafin rana ta fito shine an yi adai amma kamar wannan hadisin hujja ne a kansu to
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه انه اخبره ya ba shi labari انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم Labaran Umara ya baiwa ɗansa Salimu labari da cewa ya ji manzo wato ne yana ɗaya daga cikin asahul asani an ah, Abdullahi Umara. A Ibn Shahabin an Salimin an Abi. Ah, Ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa
انما بقاؤكم فيما سلف قد yadda za a قد- kwatanta rabuwa wanzuwarku dangane da wanda suka gabace ku da al'ummu كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس kamar daga faɗo kamar daga sallar la'asar ne zuwa faɗuwar rana Mm.
wato an riga an ci duniya kafin zuba zuwa tun daga fitowar rana har zuwa la'asar kaga ai an yi abin da aka yi Mm.
ko abin da za ku yi daga la'asar ne sallar la'asar zuwa faɗuwar rana
أوتي أهل التوراة التوراة wanda aka baiwa attaura mutanen annabi Musa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam an ba su attaura فعملوا suka yi aiki da ita حت- حتى إذا انتصف النهار ai yayin da rana ta kai tsakiya ta raba sai suka gajiya daga karasa aikin har sai rana ta faɗi أوضوا إيرادا إيرادا aka ba su kiraɗi kiraɗi ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل sannan kuma aka ba ma'abota injila injila wato mabiya annabi isa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam فعملوا إلى suka yi صلاة العصر aiki daga ra- tsakiyar rana haƙi zuwa sallar la'asar ثم عجزوا sannan suka kasa kaiwa har ƙarshe su kai su bari rana ta faɗi أوضوا إيرادا إيرادا kiradi kiradi ثم أوتينا القرآن sannan mu aka ba mu qur'ani فعملنا muka yi aiki da shi haɗi zuwa rana ta ware فهدينا aka ba mu قراءتين kira ɗibi kira ɗibiyu
وقال أهل الكتاب masu attaura da masu injila sai suka nuna cewa أي ربنا ya ubangiji أعطيت هؤلاء a'a قراءة ya waɗannan za a ba su kira ɗibi kira ɗibiyu وأعطيت amma mu a ba mu قراءة.
kira ɗi alhali aikin da muka yi ya fi nasu ونحن كنا alhali mu mun fi su yawan aiki قال الله sai ubangiji ya ce هل ظلمتكم من أجركم akwai abin da na ta rage muku daga ladan da muka yi zan baku مم. من شيء akwai abin da na rage muku daga ladan da muka yi zan baku قالوا لا ka ce a ba abin da ka rage mana ya ubangiji قال sai ce هو فضلي a wannan ƙarin da ne musu baiwa ta ce wannan ƙarin da ne musu baiwa ta ce مم.
in kai ne kuka yi da wanda za a yi wa aiki cewa za ka yi masa aiki a yi ni ya ba ka naira dubu kai ya ba ka naira dubu ko ma baka kai ba ya ba ka naira dubu kuma sai ya kiran wani shi ma zo ya masa aikin ya yi masa ya ga ya kyautata da ya tashi sai ba shi dubu biyu biyu kana da dama ka ce me yasa zai cika masa me ba nasa bane abinda dai kuka yi ai ya baka to نعم ina ba da shi ga wanda na so مم. حدثنا أبو كريب Mm.
قال حدثنا أبو أسامة عن بريد Mm.
عن أبي بردة Mm.
عن أبي موسى عن Mm.
النبي صلى الله عليه وسلم ya karbo daga manzo sallallahu alaihi wasallama مثل المسلمين واليهود والنصارى a maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace in za a kwatanta musulmi da yahudu da nasara كمثل رجل kamar mutum ne استأجر قوما da ya dauki wasu mutane su yi masa aiki يعملون له عملا za su yi masa aiki إلى الليل suka yi sharadi cewa za su kai dare fa sai dare yayi zai sallame su فعملوا إلى نصف النهار in ka fara aiki sai suka ta aiki har rana ta raba فقالوا sai suka ce لا حاجة لنا إلى ba أجرك ma san ma ranar da kace ba za mu yi aikin ba mun ban mama فاستأجر آخرين sai ya kira wasu suka yi da su su karasa aikin فقال ya ce أكملوا بقية يومكم ku cika ragowar yinin ولكم الذي شربت in ya so abinda nake zan ba wa'annan wanda suka fara aikin tun safe a zuwa maga- in da sun yi zuwa magarba abinda nake zan ba su ku zan ba ku فعملوا suka yi aiki حتى إذا كان حين صلاة har العصر yayin da lokacin sallar la'asar ya yi قالوا لك ما عملنا sai suka ce kai mu abinda muka yi ma ba ma bukatar sai ka ba mu komai wannan aikin ba za mu karasa ba inda wannan aikin ne ba za mu karasa ba ba sai ka ba mu komai ba ma فاستأجر قوما sai ya kira wasu ya sake ba su aikin فعملوا suka yi بقية aiki ragowar yinin حتى غابت har الشمس sai da rana ta faɗi واستكملوا أجر ya الفريق zama su suka cika ladan ƙungiyoyin biyu wato haka misalin musulmi suke dangane da yahudu da nasara Hmm.
to alhamdulillah sai tashi babu lokacin magaribi to الحمد لله to lokacin la'asar baya shiga sai inuwar abu ta kai kamar ta ninka shi نعم shi a wajensa a wajen abu hanifa ya ce lokacin la'asar baya shiga نعم eh kaga ai yadda hadisin yake nunawa zahiri tsakanin shigar wakacin la'asar zuwa faduwar rana bai kai daga shigar azahar zuwa wakacin la'asar ba wannan wannan ko ba za ta yiwu ba sai in an ce wakacin la'asar din baya farawa sai inuwar abu ta ninka shi Na'am.
in aka ce ah, ta eh, wato sai in ta kai kamar sa lokacin yayi to ai wannan tsakanin azahar din zuwa la'asar bai kai daga la'asar din zuwa faduwar rana ba Na.
wanda wannan zahirin hadisin ko yana nuna ai daga azahar zuwa la'asar ya fi tsawo fiye daga la'asar zuwa faduwar rana illa ya ka malikawa suka ce to ai hadis da shafi'awa da ma abu yusuf a cikin hanafiyawa da muhammad ibn al-hassan Na'am.
da manyan almajiran abu hanifa a nan sun dace da malikawa da shafi'awa Na'am.
akan cewa sallar la'asar tana farawa ne daga sanda inuwar abu ta kai kamar tsawonsa Mm.
bayan zillin zawali Na'am.
to suka ce wannan hadisin ai an kawo ne don bayanin wani abu hadisan da suka zo ko akan ayyana cewa lokacin la'asar na farawa idan inuwar abu ta kai kamar tsawonsa a su su- wannan hadisan sun zo ne don bayani akan wakacin sallah Na'am.
Shi yasa tunda wannan sun zo ne kai tsaye don bayani akan wakacin sallah su ne abin gabatarwa akan wanda yake ya zo ba don wa- a- ba akan wannan ba Na'am.
to alhamdulillah
المغربي باب وقت صلى المغرب يوشيني أكي صلى المغرب
وقال أداؤهم وأداء يكي
يجمع المريض بين المغرب والعشاء وقام ابن أبي رباح نعم wanda yana cikin manyan tabi'ai yana cikin masana fiƙihu kwarai yace daidai ne maras lafiya ya haɗa tsakanin magarba da isha ya yi tare akan haka wato imam ahmad yake da saƙon lura hawai da wasu a cikin shafi'awa imam malik ya ce eh haka din na yiwa amma akwai sharadi نعم amma shafi'awa mafi yawansu sun tafi akan cewa ba daidai ba ne to حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا ابو النجاشي أبو النجاشي هنا ابو النجاشي مولانا في بن والعربي خليل بن هو أتاؤون خليل الصهيب وابن صالح.
قيل أبو النجاشي إنه أتاؤون الصهيب أمم. قال يتي سمعت رافع بن na ce خليل jami'a abin يقول hadisi yana cewa كنا نصلي المغرب mun kasance muka masallaci magarba مع النبي صلى الله عليه tare وسلم da annabi sallallahu alaihi wa sallama فيصرف احدنا ɗayan mu ya koma gida وانه لا يبصر مواقع نبله alhali yana ganin gurin da zai yake ajiye sandansa ko ke ɗora kibiyarsa نعم wato gari da- gari bai duhu ba نعم gari bai duhu ba نعم shi yasa wannan hadisin yana nuna abu biyu نعم na farko cewa ba za a sallah na sallama yana gaggauta magana na biyu kuma shi ne cewa baya karanta dogon sura a cikin ta نعم galibi ba za a sallah na sallama baya karanta dogon sura a cikin sallar magarba
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد عن محمد بن عمرو sau'atu عن سعد عن عن محمد بن عمرو بن العاص بن علي قال wannan Muhammadu na Amrin jikan Sayyidina Ali jikan Hassan ne dan Sayyidina Ali نعم قال Muhammadu na Amrin yake قدم الحجاج Hajjaj bin Yusufa ya zo فسألنا جابر بن عبد الله wato an naɗa shi gwamna a Madina a wato zai kula da hijab sun ka da Jabirin Abdullahi فقال wato wakacin sallah wato sai Jabiru ya ce كان النبي صلى الله عليه Annabi وسلم sallallahu alaihi يصلي wa sallam الأولى ya kasance yana sallah a zahar a wakacin garji والأثر yana sallar la'asar والشمس نقية alhali rana tana tsaftatacciya bata fara wani jaja ba
والمغرب yana sallatar magarba إذا وجبت idan rana ta waɗi da rana ta waɗi والإشاء yana sallar isha wato ita sallar isha wani lokacin sai ita da wuri
وأحيانا wani إذا رأوا lokacin kuma wa اجتمعوا hayanan wa Na'am.
hayanan wani lokacin kuma ya jinkirta ta Na'am.
wato wani lokacin ya yi ta da wuri ma'ana farkon lokacinta Na'am.
wani lokacin ko yakan jirkinta ta ba farkon lokacin yakan yi ba Na'am.
da aka ce yakan yi ta da wuri ba wai ana nufin yana yin ta kafin lokacin ba Na'am.
a'a sai lokacin ya yi amma cewa yana yin ta farko farkon lokacin wani lokacin ko baya yin ta farko farkon lokacin
إذا رأوهم اجتمعوا idan manzon Allah ya ga sahabbai sun tare da wuri عجل sai ya gaggauta da isha don kada su kosa da sauraro وإذا رأوهم أبدأوا idan ya ga ko sun yi jinkirin zuwa أخر sai yakan jirkinta sallar isha
والصبح sallar asuba كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بجلس sahabbai sun kasance koko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallata da wuri نعم yana ji- gaggauta sallata
حدثنا الوكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب Ah, wato wannan yana cikin sulafiyatul buhari نعم hadisan da yake a buhari tsakanin manzon sallallahu alaihi wasallam tsakanin buhari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum uku ne kawai نعم kama a wannan hadisin daga makki sai yazidu sai salamatu sai Na'am.
manzon sallallahu alaihi wasallam Mm.
yasa na cikin sulasiyatul buhari Mm.
to
نعم ah, Sallar wanda yake mun kasance muna sallah suna sallatar magarba tare da manzo sallallahu alaihi wasallama idza tawara bil hijali idan rana ta buya a cikin tsari sai rana ta faɗi fa ake yin ta.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال جابر بن زيد yace wato daga Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Abbas yace sallan nabi sallallahu alaihi wa sallama sab'an jami'an manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi raka'a bakwai tare yayi raka'o'i bakwai a tare a gaba daya wa samaniyan jami'an ya yi rakawai takwas kuma tare ma'ana ya tara tsakanin magarba da isha ya yi magarba kuma yin isha nan take wato ya yi raka a bakwai kenan tare ya yi takwas kuma tare a zahar da la'asar wato akwai abin da ya sa manzo Allah ya hada magarba da isha kenan yayi su lokaci daya akwai abin da ya sa ya hada azhar da la'asar yayi su lokaci daya
babu man kara an yi qala lil maghrib al isha babu wanda yake ba daidai bane ba abin so bane a ce da magarba isha a kira magarba isha حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو قال حدثنا أبو الوارث عن الحسيني قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى الله عليه وسلم يأتي لا تغلبنكم الأعراب على كل لا تغلبنكم jirjayeku a kan sunan sallaku wadda ita ce magarba su suna kiranta isha'i wato ku kukkube su magarba sunanta ala yace ويقول الأعراب mutane shafukan ce da magana wai isha ce suna kiranta isha a aka ce a aka ku yadda ko ku kira ta magarba da sunan ta yake wannan hadisin gaba daya masu littattafan nan shida buhari ne kaɗai ya ruwaito shi a masu littattafan nan shida buhari ne kaɗai ya ruwaito hadisin nan باب ذكر العشاء والأتمة باب أمة إيشاء ده أمة صلى ده أكي والأتمة أتنوم
ومن رآه واسعا wanda ya ga cewa a iya kiran sallar isha sallar da ake lokacin tatsan nono da can larabawa da yake da kyara kuma ne galibi sai wajen isha ne suke dawowa gida in sun dawo gida sai su a sun a tatsi nono ina kuma sun zo gida sannan ake tatsan nono to ala abu hurairah ta abu hurairah yace an annabi sallallahu alaihi wa sallama sallallahu alaihi wa sallama asqalu salati ala almunafiqin al-isha wal fajr a sallar da ta nauyi ga munafikai ita ce sallar isha da sallar asuba wanda hadisin buhari a nan ya kawo shi mu'allaki amma zai kawo shi wato muttasili na'am to wa qala yace law ya'lamuna ma fil atmati annabi sallallahu alaihi wasallam yace da abu huraira da a ce mutane sun san irin faralar da take cikin sallar isha da sallar asuba to da sun zo musu koda da jin gindi ne
قال ابو بكر اذا ما صلى الله عليه وسلم كلاك اكلت نعم اكيد عندنا صلى عشاء اكلت بعد نعم قال ابو عبد الله من قال انا سوى وصل العشاء اولادها
قال ابو عبد الله والاختيار amma dai abin da aka fi zaɓa an ya kula isha mutum zai kira ka ya ce isha yadda shi ma mai risala yake faɗa kenan yadda mai risala yake faɗa kenan لقوله تعالى yau wani da ka ta'ala ce ومن بعد صلاة العشاء haka nan ma lalle ne yaran ku da bayan ku su nemi izini ga ikon za su shigo a bayan sallar isha
ويذكر عن أبي موسى an karɓo daga alimu kalashari قال ya ce كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم mun kasance muna zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama amma da fashi in mun je yau to gobe ba za mu ba sai ji sannan mu je عند صلاة العشاء muna zuwa ko lokacin sallar isha فأتم Allah بها ya jinkirta ta وقال ابن عباس ابن عباس وعائشة لعائشة أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء قال لها في كتاب صلى العشاء وقال بعضهم sashen malamai sun ruwaito عن daga عائشة Aisha hadisin da nan Bukhari ya kawo shi mu'allaki amma nan da kan zai kawo shi muttasili a babin hukuncin fitar mata zuwa masallatai da daddare.
أعتم النبي صلى الله عليه Wani kuma ba وسلم na da bayani da ta da بالعشاء sallar Isha.
وقال جابر Jabiru Jabiru Abdullahi Al-Ansari ya ce كان النبي صلى الله عليه Wani وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce sai يصلي العشاء ka sallaci Isha.
وقال أبو برزة Abu Bakar Al-Aslami ya ce كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء Buhari ya faɗe shi wato a babu wakacin la'asar.
نعم Ya kawo shi da littafi نعم a Allah sallallahu alaihi wasallam zai kan jike ta sallar isha.
وقال أنس Ana kullu malik yake أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء Allah ya لغاية dinga da isha wanda ita ce ta karshe a sallolin yini.
وقال ابن عمر Allah mu malamin hadda da yake وأبو أيوب Abu Ayyub al-Ansari وابن عباس Allah ya kasu صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب Insha Allah والعشاء ya sallaci wannan hadisi wa ko wannan hadisi wanda ya wato shi da goma sabon guda uku ya kawo shi da Allah ke yana. Amma ya zai kawo isnadin sa.
نعم Ya ji kan nan Umar da Allah ya kawo hadisi. shi kuma na abu ayyub al-ansari ne da hajjat al-adai a shekara da wani abbasin wato a cikin jinkirta a jihar zuwa la'asar نعم sannan na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci da ganta da isha gaba daya wato ya hada su
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سالم أخبرني عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة Annabi kuma العشاء ya ba ni labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci da isha da mu wajen dare وهي التي يدعون الناس العتمة ita ce wadda mutane ke kira sallar da ake wakacin da larabawa ke tatsan nonon raƙumansu shi ne atama
ثم انصرف عليه الصلاة والسلام sannan maza Allah ya sallama فأقبل علينا maza Allah ya tantance mu فقال ya ce أرأيت ليلتكم هذه ba ku labari ku ga wannan daren naku فإن رأس مئة سنة منها nan da shekara ɗari daga yau لا يبقى مما هو على ظهر الأرض وأحد ba wanda zai rage daga wanda yake a fili a duniya a yau wanda duk yake a duniya zuwa wannan ya yi wa fati sai dai waɗanda za a haifa kuma daga baya
باب وقت العشاء wato da wannan hadisin shi ne wannan littafin imam abu abdullahi da wani misali buhari yake kafa hujja a kan cewa halin kenan ya mutu نعم ina za ma sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake duniya a sannan amma malamai suka ce ba lalle ya zamo haka ba نعم saboda ta fi hade da kai a matsayin a sannan ba yana kan duniya ba a wannan lokacin ya kuma ya zama amine mahasuri نعم ya yi ya zama amine mahasuri an samu dai labarai mutawatirai daga da yawa daga malamai da bayan allah mana gasa cewa sun haɗu da hariru ko imam ahmad ma kaga ya zo ya ba amma da labarin cewa hariru ya zo gare shi to نعم نعم باب وقت العشاء babu lokacin sallar isha إذا اجتمع الناس idan قد mutane sun haɗu أفطروا da sauri sun haɗu da wuri ko kuma sun yi jinkirin haɗuwa حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو وابن الحسن بن علي قال a muhammad ibn abdul malik hasan ibn ali Allah ya kare da a gare su gaba daya Amin.
yace سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه mun وسلم sallama jabir ibn abdullahi mutumin madina daga cikin sallar manzo sallallahu alaihi wa sallam فقال sai jabir yace كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالحاجرة manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kace na sallar azhar lokacin da rana ta take والأثر yana والشمس sanar da حيته al'adar alhali rana tana wadatakkiyar da ba ta fara wani jajara والمغرب إذا وجب yana sallar magarba idan rana ta wadi
والإشاء إذا كسر الناس idan a ita ko isha yadda yake in mutane sun yawaita da wuri a masallaci ajjala sai ya gaggauta da ita ya ta farkon lokacinta ba wai ya yi ta kafin lokaci ba wa idza qallu idan ba ku samu ɗan kaɗan ne a masallaci akhara sai jinki da sallar ta haƙi zuwa sulusun dare na farko wato kama a yanzu a nan mu a ce in an ɗauka rana tana faɗuwa kamar shida da minti talatin da biyar ko da shida ko to a ce kuma alfijir na ketowa shida an biyar da minti ishirin kamar da takwas ko kaga muna da nawa kenan tsakanin shida da talatin da shida zuwa biyar da ishirin da takwas muna da awanni goma sha ɗaya ba yan mintuna ko ba kamar minti da takwas kenan ko to awanni goma goma sha ɗaya za ka kasa gida uku in an kasa awa ga awa uku awa tara tara a- a- a- awa tara an an kasa awa uku kenan sai awa biyu ba yan mintuna to misali awa minti ɗari da ishirin in an kasa ya zama kusan minti arba'in arba'in kenan ko to daga sannan rana ta waɗe ka ƙara kamar awa uku da minti arba'in ko ba biyu ko ba uku a yanzu na a yanzu rana ta waɗe shida da minti ishirin dam da minti talatin da shida to ka ƙara awa uku ya zama tara da minti a talatin da shida to kuma ka ƙara minti talatin da takwas a kai ehen kaga kai goma kenan da wani abu kama a nan to yakan gaskata ta ya kai kama goma da wajen minti ishirin namu na nan wani wakacin kama a yanzu na wasu ba bi galatin wato an ce ah, wato jinkirta ta din shi ne abin da mafi yawan shafi'awa suke kai na kuma haka waya ma ta zo daga imam malik da imam ahmad da mafi yawan sabai da tabi'a to na wasu ba bi galatin yana sallatar asuba da wuri-wuri
babu fadalin isha'i babu fara da take cikin sallar isha حدثنا يا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أمة أن عائشة cewa أخبرها Aisha ta bashi labari قالت take أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا بالعشاء Isha wata dare da yake da wuri ba وذلك قبل أن يفشو الإسلام wannan ko kafin a ce musulunci ya yaɗo فلم يخرج shi ya sa manzo Allah bai fito ba wajen sallar isha حتى قال عمر har sai da sai da Umar ya ce نام النساء ya والفتيان Rasulullah mata fa har sun fara bacci da ma da yara ƙanana أمم. فخرج sannan manzo Allah ya fito فقال لأهل المسجد yake da wanda suke zaune a masallacin أمم. ما ينتظر أحد من أهل الأرض غيركم a yanzu ba wanda yake san da yake sauraron sallar isha a duk mutanen duniya in ba ku ba ko sauran mutanen duniya wanda za su yi sallar isha sun yi amma ku ne har yau kuna sauraro ku yi taskuna
حدثنا محمد بن العلاء مم.
قال اخبرنا ابو اسامه عن بريد عن ابي بريده عن ابي موسى قال كنت انا abu واصحابي musa lashari ya ce na kasance ni da jama'a da suke tare da ni mutane na da muke tare الذين قدموا معي في wanda da السفينه zo madina tare da ni a cikin jirgin ruwa نعم نزولا في بكي mun sauka a gun da ake kira baƙi ubaɗa buɗaha مم.
baƙi ubaɗa مم.
sunan waje ne a madina مم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه alhali mazala yana madina
نعم. فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاه العشاء كل ليله نفر منهم ya zama akwai mutane da suke zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mutanen nan da muke tare duk dare lokacin sallar isha ba gaba ɗaya dogumawa muke mu tafi mu je mu sallar isha tare da manzon Allah ba amma in yau wa'annan sun je to gobe sai wa'annan su je jibi sai wa'annan su je haka muke zuwa duk dai dare a cikin mu akwai wanda suke zuwa su yi sallar isha tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم انا واصحابي Mhm. sai muka dace da annabi sallallahu alaihi wasallam ni da jama'a ta وله بعض الشغل alhali akwai wani aiki da ke gaban manzo sallallahu alaihi wasallam في بعض a أمره sashen lamarinsa wato an ce yana kokarin shirya rindina ne da za a aika da su wajen yaki wanda yake tsarari daga rani ya ruwaito a mu'ujaminsa
a ta mafi salati da zala yake da sallah ta baharar lailu har dare ya kusan dagawa ya kusan rabawa sun makarajar nabi sallallahu alaihi wasallam wasallam ya fito fasalla bihim yi sallah da jama'a فلما قضى صلاته yayin da ya gama sallar tasa قال لمن حضره الا يسلكم ya ce da wanda suke daura da shi wanda da aka yi sallar da su ku tsaya ku tsaya ابشروا ku yi minna ان من نعمه الله عليكم yana daga ni'imar da Allah ya muku أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم cewa gaba ɗaya ba wani mutum a cikin mutane da yake sallah a daidai yanzu in ba ku ba duk mutane sun yi wacce wasu sun ma yan kaɗan da Allah suna hira amma dai sun yi sallah sun gama amma ku kaɗai ne kuke sallah a yanzu
أو قال ko cewa ne ما صلى هذه الساعة أحد غيركم ba wanda ya tsaya yin sallar isha daidai yanzu in ba ku ba ku kaɗai kuka bari sai yanzu kuka yi sallar isha لا يدري أي الكلمتين قال shi mai ruwa ya mance a cikin wacce manzon Allah ya faɗa
قال أبو موسى ko kuma gari ya ce فرجعنا فرحا بما سمعوا ina da maganar da muka ji daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa wata wata baiwa ce Allah ya mana yake ɗauke mu da tsayawa yin ibada a yanzu
باب ما يكره من النوم قبل العشاء babu cewa ba a son ai bacci kafin ai sallar isha
حدثنا محمد بن السلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي المنهالي عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya son a ce mutum yi bacci alhali bai sallar isha ba والحديث بعدها baya son kuma a tsaya surutai ko nuna raki bayan isha don kada ya zama mutum bai samu tsayuwar dare ba Eh, yana yana tarbaci da kwanta ba sai dare ma ya kusan tsagawa wannan galibi gani yake ba wai a wanda ya kwanta zaren bai tsaga ba sha biyu ba sai ka kwanta wai ka ba kayi wani abu ne Eh, sai dare ya haura ba tsagawa shi yasa mutum karshen ta asuba ma sai ta dinga nema ta rinjaye shi ya kasa tashi to باب النوم قبل العشاء لمن غلب eh, wato ba aka ce idan abu ne wanda za a za a yi hira a kansa wanda yake ya shafa addini ci gaba ne na addini to wannan ba laifi a ce an zauna an nemi ilimi to wannan ba laifi eh ko kuma a zauna a ringa da ɗan kayoyin bayan Allah managarta amma ba a zauna galibi irin zaman da ake na yanzu ba galibi hirarrakin da ake sai ka tarar yi da wani ne ko abin da ya kama da haka babu نعم babu babu cewa النوم قبل العشاء لمن غلب idan mutum bacci ya rinda ya shi